طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sirra haɗuwar mu a wannan yammaci wannan wata mai albarka na Ramadan yammacin Alhamis 21 ga watan wannan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda daidai da tara ga watan takwas shekara ta 2012 jiya ci gaba da a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu ba mu gama sharhin da malam sa'adi ke mana akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah za mu tashi inda yake cewa sun maƙala ta'ala fa'iza amintum haka ne amma kafin wannan akwai tambaya guda ɗaya wani ban Allah yana cewa malam niyoyin da ka bayyana a cikin haji ana bayyana su ne koko a zuci ake yi to asali duk wata niyya a zuci ake yin ta akwai dai saɓani da malam suka dangane da ita ta hajji shin tunda lafazi ya zo ana ambata irin nau'in nusukin da mutum zai yi a cikin faɗin talbiyarsa a shin wannan shine niyya ko ba niyya bane wasu malamai suna bambance sun ce niyya daban abin da ke zuciyar mutum daban amma saboda sunna ta zo a faɗi wannan mutum ya ce labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma hajjan wannan daban sunansa ihlali da fara talbiya domin kana fara wannan sai kuma ka ci gaba da labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik amma dai asali din niyya ta kowace ibada ana yin ta ne a zuciya ba a talaffuzi da ita amma a nan gun aikin haji ana faɗi wannan duk da dai akwai saɓani a matsalar wasu malaman suna ganin ana iya yin talafuzin amma dai bai zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama banda wannan maganar lafazin aikin haji a ce labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan babu inda ake bayyana abin da ke shine manufar mutum a zuciyarsa da haka abin da yafi shine mutum ya kudurta a zuciyarsa yana niyyar umra wannan lafazin kuma ya faɗa a matsayin mafarin fara talbiyarsa da fatan mun gane mu koma inda malam sa'adi ke cewa sun makala ta'ala sannan Allah maɗaukaki ya ce fa'iza amintum in kuka amintu wato kuka shi ne sai ai ƙadirtum alalbaiti kuka sami ikon zuwa ɗakin ka'aba min gairi mani'in ko min gairi mani'i aduwin wa gairihi ba tare da hani na abokin gaba ko makamancin wani duk wani hani dai da zai iya hana mutum isa zuwa ɗakin ka'aba to in kuka samu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankalin da kuka je ga ɗakin ka'aba to shine sai ce faman tamatta'a duk wanda ya yi tamattu'i ma'ana ya shigar da bil umrati umra ila alhajji cikin aikin haji bi an tawassala biha ilaihi wato ya kai zuwa ga hajji ta hanyar umra wantafa'a bi tamattu'ihi kuma ya amfani da tamattu'insa in san dama tamattu'i asalinsa shine jin daɗi jin daɗin da mutum zai yi idan ya yi umara ya katse umarar ya fita daga ihrami ya ɗan yi kwanaki ko kwana ɗaya ko ma wasu awoyi sannan kuma ya niyya a fita a ran takwas ga wata a fara aiki a shiga aikin haji wannan yankewar da jin daɗin da za a tsakani shi yasa ake kiransa ta matu'i sai ce to duk wanda ya yi wannan a bi tamattu'ihi ba'da al-faragh minha bayan ya gama umra ya tamattu'i ya ji daɗi sannan ya haji famastaysara min al-hadi to an ɗora masa ya yanka abin da ya sawwaka min alhadi na hadaya ai fa'alaihi in aka ce fa'alaihi ko ana nufin wajibi yawwa fa'alaihi ma ta yassara min alhadi an ɗora masa abin da ya sauƙaƙa na hadaya wa huwa ma yujzi'u fi udhiyatin shine duk abin da zai wadatar idan za a yi layya ma'ana irin sharuɗan da shekarun dabbar da kuma sharuɗan da aka sa na ta zama lafiyayya ka ta zama mai kaza mai kaza to duk waɗannan sharuɗan da aka faɗa a babin layya to su ake nema a babin hadaya dangane da dabba yace wa hadha damun wa hadha damu nusukin wannan kuma wato jini ne da mutum zai yanka shi ko dabba ce da mutum zai yanka ta zub da jinin jinin kuma na ibada ne shine ma'anar nusuk muqabilatan li husulin nuskaini lahu fi safratin wahida me yasa aka dora masa wannan yanka saboda yayi ibada biyu ne a tafiya ɗaya ya yi umara ya yi hajji a tafiya ɗaya wannan shine sababin a ɗora masa yanka shi sa dama malamai suke cewa da mutum a cikin ashhurul hajji zai yi umara sai ya komo gida sai ya sake komawa kuma ya hajji shi kadai za a iya kiransa mai tamattu'i amma kuma ba hadiya a kansa kun fahimci zancen misali ya je umara a watan shawwal domin watannin hajji suna farawa ne daga ran da ramadan ya kare yau 21 ko nan da kwana tara ko takwas ana duba wata aka ce an ga watan shawwal a sama washe gari ɗaya ga wata ran sallah kenan to an shiga watannin haji sun fara to idan mutum ya je umara a watan haji to in ya dawo gida sannan kuma ya tafi aikin haji sai ya zama bai wata umarar ba sai aikin haji ifradi to ana ɗaukarsa kamar ya yi tamattu'i ne kuma babu zancen yanka a kansa mun gane abu yau saboda me ya yi aikin hajjin da umarar da hajjin a tafiya biyu ne amma in ya sa su a tafiya ɗaya wato ya yi niyyar umara da ya yi umarar kuma sai zauna a maka ya warware ya ji daɗi ya shantake takwas ga wata ya sake shiga ihrami aka tafi haji kaga ya yi ayyukan ibada biyu amma a tafiya ɗaya to wannan shi ake ce mata matu'i wannan yin aiki biyun a tafiya ɗaya shi ya wajabta masa wannan hadiya ɗin yawwa to shine sai ke cewa wali in'amin ko wali in'amin lahi alaihi bi husulil intifa'i bil mut'a kuma saboda ƙarin dalilin da zai sa ya yankan shine ni'imar da Allah madaukaki yayi masa da samun amfanuwa da ita wannan mut'ar wato jin dadin da yayi ba'da faraghil umrati bayan wato ya gama umra bayan mutum ya gama umra samun jin dadin nan ita kanta ai ni'ima ce yawwa sai ce wa qabla shuru'i fil hajji kuma kafin ya shiga hajji ma'ana kafin ya fara aikin hajji wa mithlaha alqiran kamar yadda tamattu'i shi ma ake masa yanka to haka nan alqiran irani mai kirani kai niyyar umara da hajji tare yawwa to kasancewar ka gwama abubuwa guda biyu su ma lokaci guda to shi ma li husulin nuskaini lahu saboda ka gwama wato ayyuka guda biyu ka yi umara kuma ka yi haji lokaci guda to shi ma za ka yi yanka mun fahimci abu wanda ba zai yanka ba a hajjinsa yankan hadaya ma'ana ake nufi to shi ne kawai wanda ya yi ifradi ifradi shi ne mutum ya ɗauki niyyar aikin haji shi kaɗai ba tare da umara ba to wannan ba a ɗora masa hadaya ba haka zai niyyarsa tun daga miƙaci labbaik allahumma hajjatan ko labbaik allahumma kai hajjan ya Allah na yi niyyar yin aikin haji ko kuma ina amsa maka da zan yi haji yawwa ya kuduta niyyarsa a zuci ya fara labbaik Allahumma labbaik har yaje in yaje a makka sai ya tawaful me zai tawaful qudum yawwa sai ya tawafin qudumi ba na umara zai ba to in ya tawaful qudumin nan ya samu damar yayi sa'ayi to in ya sa'ayi a nan lokacin sa'ayinsa na haji ne shi kuma ma'ana zai wadatar masa a sa'ayin haji an ce sa'ayin haji ana nufin na ran goma ga wata sannan in yi wannan kaga idan aka yi tsawafi aka yi sa'ayi idan mai umara ne mai zai sai ya aski sai ya fita daga ihrami to amma tun da shi da niyyar haji ya zo in yi tsawafin nan ya je ya yi sa'ayi in ya so ya yi ya yi sa'ayinsa na farilla na haji ya gabatar da shi a wannan lokacin to jira zai yi a cikin ihraminsa har a fita sai a fita ran takwas ga wata in ran takwas ga watan ya zo in kuma kafin takwas ga wata ne ma zo haka zai zauna cikin ihrami ba zai fita daga ihrami ba takwas ga wata sai a fita tare da shi a jemina yana cikin aikin haji kamar da duk sauran kuma ayyuka aiki na haji to ran goma ga wata in ya zo ya yi jifa amina da safen nan ya yi abin nan ya yi aski tun da dama kunga ba hadaya a kansa domin me mai ifradi ne ba zancen ya je ya yanka yawa yana yin jifa sai ya aski sai ya taho makka sai ya tsawafin mai ifada tsawafin ifada shi ne tsawafi na farilla to in ya yi shi ba zai sa'ayi ba in ya yi wancan sa'ayi na tare da kudumi mun fahimci wannan yawa to wannan shi ne dai to amma wannan ba yanka a kansa wanda yake akwai yanka kenan a kansa na hadaya da mai tamattu'i ne da mai kirani sai ce wa yadullu mafhumul ayati ala anna al-mufrada lil hajji laysa alayhi hadiyun yau gashi ma sai ce mafhumin abinda ake fahimta daga zahirin wannan lafazin wannan da aka ce wanda ya yi tamattu'i to yi hadaya kaga kenan ana nufin wanda bai tamattu'i ba ba hadaya a kansa mun fahimci wannan ma'ana mai ifradi wancan mai kirani ya shiga tare da mai tamattu'i tunda shi ma wani nau'i ne na tamattu'in hada abin nan nusuke guda biyu sai ce wa dallatil ayatu ala jawazi bal fadilatil mut'a a wannan aya ta nuna mana halacci kai ba halacci ba ma ta nuna mana fifiko da darajar yin tamattu'i mutum ya aikin haji na tamattu'i ya fi a ce ya yi abin nan ifradi ya fi a ce ya yi kirani shi ne abin da malamai ke nufi wannan kuma matsala ce dai ta saɓani tsakanin malamai a tafdil bainal ansakir thalatha wanne ne ya fi wasu su ce kirani saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu su ce tamattu'i saboda shi annabi yace da ya so da yayi da ya samu dama yawa wasu kuma su fifita abin nan ifradi saboda kasancewar haji ne ba tare da an hada shi da wani abu na jin daɗi ba kowa dai da hangen da yake yi saboda kasancewar kuma a ruwayoyi da suka zo na ambatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ifradi ne ko ko ya yi kira ne shi ma akwai maganganu ne mutum ya duba littafin adwa'ul bayan na malam muhammad al-mukhtar shinkidi muhammad al-amin kai ibn muhammad al-mukhtar shinkidi zai sami bayani sosai akan wannan akan falalacin fifikon tamattu'i kuma ya duba zadil ma'ad na malam ibn qayyim duk zai fa'idanta da waɗannan al'amura Allah ya samu dace yace wa ala jawazi fi'liha hakanan kuma yayi nuni akan halaccin mutum ya aikata fi ashhuril hajji a watannin haji ita me shi tamattu'i me yake nufi ma'ana mutum ya tamattu'i a ashhurul hajji to sai ce faman lam yajid wanda bai samu ai alhadiya aw thamanahu wanda bai samu hadayar da zai yanka ba ko bai samu kudin ta zai bayar a yi masa ba fasiyamu thalathati ayyami to abin da ke kansa shine azumin kwana uku azumin kwana uku nan fil hajji a hajji yace awwal jawaziha min hin al ihrami bil umra farkon lokacin da ya wajaba mutum yayi wannan azumin kwana uku yaushe ne mutum zai wannan azumin kwana uku shine malamin yake cewa farkon lokacin da zai halatta ka fara wannan azumin kwana uku shine lokacin da wato kai ihraminka da umara yanzu misali mutum dan najeriya ya je aikin haji to kuma sai ya je kafin kwanakin haji sosai aka wuce da shi madina irin masu tashin farko din nan ya gama kwanakinsa da ake yi a madina ya kuma taho maka ya zama har yanzu dai akwai kimanin sati biyu ma wani ko uku kafin takwas ga wata kaga idan ya ɗauko ihrami na aikin haji shi kaɗai to zai zauna ya sati biyu ko ukun nan a maka cikin ihrami har sai takwas ga wata fata yi sannan a fita mina tare da shi zama ku cikin ihramin nan kunga akwai aiki akwai wahala yau to idan ya ɗauki ta matu'i a kaga kenan hadaya ta hau zai hadaya mun fahimci wannan to yaushe ne zai hadayan nan dama yanka in yanka dama zai yi ana yin sa ne ran goma ga wata an fahimci wannan to in yana da yaƙinin ba shi da kuɗi da zai biya na ya sai dabba ya wannan hadaya kaga me zai yi kenan zai yi azumi to azumin shi ne yake faɗa a nan an halatta masa shi azumin zai iya fara shi daga lokacin da ya ihrami da umararsa misali suna barin madina sati biyun ko uku kafin wannan lokaci to sai ya zama cewa ya yi niyyar umar abin nan in ya yi niyyar umararsa ya tafi maka ya je ya gama umara tun da yana da kwanaki da yawa a wannan zaman da zai a makka kafin takwas ga wata sai iya azumin kwana ukunsa tun kafin lokacin yi mun fahimci wannan shine awwal jawazi ha yau to shine sai yake cewa wa akhiruha thalathatu ayyamin ba'da an-nahri lokacin da kuma wannan azumin yake karewa ma'ana in har suka wuce kuma shi kenan shine wato kwana uku bayan ranar sallah ma'ana kenan ana nufin ayyamu ramyil jimari kwanakin nan na jifan abin nan jamurori da ake jifa ran sha ɗaya kenan da sha biyu da sha uku to mutum yana da damar in bai yi azumin nan kafin arfa ba sai bayan arfa ya yi to sai ya yi azumin nan a waɗannan kwanaki guda uku wannan shine ranaki ranaku na ƙarshe na fata mun gane domin wannan shi ake nufi da filhajji in an ce filhajji kaga yana nufin fi zamanin hajji wa zamanin hajji yanqadi bintihai hadhihi al-ayyam shi ko lokacin hajji yana karewa ne in waɗannan kwanaki uku suka kare wato ayyamu tashrik din nan daga sha uku ga wata shi yasa ai malamai dama suka yi sabani watannin hajji daga yaushe suke farawa kuma yaushe suke karewa jumhur malamai suna kan yana farawa ne dama tun daga yaushe shawwal ɗaya ga watan shawwal watan hajji ya fara ai ko watannin hajji sun shiga kenan yawwa hakanan zulƙa'ida gaba gaba ɗayansa a cikin shi ma watannin haji ake sannan sai suka ce da kwanaki goma na zulhijja ka gani zulhijja kwanaki goma domin me ran kwana goma nan ai an gama arfa ba dama mutum ya goye ihramin zai yi aikin haji bayan an gama arfa shi yasa sai suka tsaya akan kwana goma ga wanda zai fara sabuwar niyya kenan amma shin sai suka saba sauran kwanakin yin ayyukan da suke da alaka da haji sun kare kenan to kamar wannan na yin azumi din nan ga wanda zai wannan azumi uku a haji zai iya yin su a waɗannan kwanakin na ayyamu tashrik kaga bayan goma ga wata ne mun fahimci wannan yawa to shi sa wasu har suka ce in ma bai samu dama ba har a kwanakin da zai zauna a maka kafin ya tafi garinsu a cikin watan hajji bai kare ba in dai watan hajji bai kare ba ba iya ran goma ga watan ba ba iya sha uku ga watan ba har zuwa ƙarshen zulhijji ya kare mutum zai iya waɗannan azumi ɗin kamar da wasu malaman suka ba da fatawa ɗin amma dai harkar hajji kamar da gaya mana matsala ce akwai saɓani da dama a ciki kuma sai idan ka karanta a maganganun malamai da inda suka yi su abu zai bayyana sosai gare ka sai ce wal mabitu bi mina har yanzu ne na ƙara tafsiri ne na me ake nufi da kwanaki uku nan ma'ana kwanakin jifan da ake dinnan guda uku sha ɗaya da sha biyu da sha uku da kuma mai su ne kuma kwanakin kwana amina domin dama duk alhaji a wannan kwanaki guda uku to yana mina sai ran sha biyu ga wata ne in mutum ya so fita yana yin azahar ya yi jifansa ko kuma kai lokacin sallar azahar yana yi lokacin halattin jifa yana yin jifa sai ya wuce ya kama hanya ya tafi kuma makka sai je zauna in ya so ya fita ran sha biyu ga wata in ya so kuma ya tsaya ya ta akhiri har sai ran sha uku ga wata kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai yake cewa walakin al-afdal minha an yasuma as-sabi'a wath-thamina wat-tasi'a malami yace shi a ganin sa yafi dacewa yayi azumi na wannan kwana guda uku da aka ce azumi uku fil hajji to yayi su ran bakwai ga wata da ran takwas ga wata da ran kuma tara ga wata sai dai tara ga wata kuma kaga ya fada cikin arfa ran arfa kuwa ba mustahabbi ba ne a yi azumi ga mutumin da yake aikin haji ba mustahabbi ba ne amma malamai sun halatta idan zai irin wannan azumin ramukon ne na kwana uku nan ai azumin da yake a madadin hadaya in azumin a madadin hadaya ne zai iya yi yeren bakwai yeren takwas yeren tara kamar da ya faɗa a nan yawwa amma in azumin nafila ne to mutumin da yake aikin haji a filin arfa yana da ibadar da tafi yin azumi a wannan lokacin ya tsaya ya ta zikirin nan ya fi masa ya ce zai azumi amma wanda bai je aikin haji ba ko a maka yake ko a ina yake zai iya yin azumi ranar arfa wannan kuma mustahabbi ne babba mai karfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kankarewa mutum a zunubansa na shekara guda yawwa ma'ana na shekarar da ta gabata sannan sai ke cewa wa sab'atin idza raja'tum da kuma kwana bakwai idan kun koma ai faraghtum min a'malil hajji yace abinda ake nufi da in kun koma dinnan ana nufin kun gama aikin haji ma'ana kenan yana nufin fayajuzu fi'luha fi makka wannan kwanaki bakwai din mutum zai iya azumin su ai wannan azumin kwana bakwai din mutum zai iya su koda a maka ne in ya baro mina shine ma'ana sai fasara shi da idza raja'tum din ma'ana idza raja'tum min mina wa halaltum fi makka in kuka baro mina kuka dawo maka domin zaman da ake a maka kowa yana jiran ranar tafiyarsa ne daga ya dawo daga mina din nan ba abin kuma da ya rage mai suna a alaka da aikin haji illa tsawafin ban kwana da mutum zai yi wannan kuma baya yi dama sai an ce fito ga mota ta zo sai tafi ya tsawafin ban kwana sai zo kama hanya sai a tafi jidda ina fata fahimci wannan yauwa ashe kenan idan mutum ya baro wannan kwana uku na mina to ya gama abin da yake na aikin haji banda kuma abin da ya rage na tawaful wada'i sai ce wa fit tariqi za a iya kuma akan hanya wa inda wusulihi ila ahlihi haka nan kuma idan mutum ya koma zuwa gidansa duk idan raja'atun innan ta shiga cikin nan ko a maka ko a hanyar ka na komawa garinku misali ai ko wanda tafiyarsa ba daga jidda mubasharatan zai sauka a rana guda ba zai tsaya a wani wuri kafin aje to akan hanyar nan ma zai iya yin azumin sa ya gama wannan kwana bakwai din in akwai lokaci musamman za ga yana maganar irin zamanin da da tafiyar take da wahala za a iya yin tafiyar kwanaki akan hanya watanni ma ana tafiya a hanya amma yanzu da mutum tafiyar ba wahala ne da ita ba tunda halin tafiya ne mutum ya jirkita ya dawo zai fi masa ya fita daga yin sallah yin azumi a lokacin halin tafiya yau tunda yanzu misali daga ta in mutum dan Najeriya ne a ran da aka ce ya fito daga masaukinsa a maka in kuma ma daga madina ya taho aka ce sun taso daga jidda tashin jirgi zuwa saukarsa nan awa hudu ne da dan kari kaɗan kaga awa hudu kana sauka kuma dama sai gida tsakanin kuma nisan ka daga airport din da ka sauka kaga mutum ya koma gida in yi natsu sai kuma ya yi wannan azumi guda bakwai kaga an samu me guda goma kenan cif yawa tilka asharatun kamila dinnan sun tabbata anan sai ce zalika wannan almazkur abinda aka ambata min wujubil hadi na wajibcin hadaya akan mai tamattu'i an dora shi ne liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ga wanda wato iyalinsa ba su zama suna halarce suna cikin mahalarta almasjidil haram shine sai ce bi an kana anhu masafatu qasrin ya zama ya tsakanin iyalinsa da shi sun kai wato tafiyar da ake iya yin kasaru nisan tafiyar da ake kasaru fa akthara ko fiye da haka au ba'idan ko kuma abu ya zama dai yana nesa da su urfan ko iyalin suna nesa da shi a al'adance ya zama cewa suna nesa sawa'un magana ya kai kasar ko bai kai kasar ba in dai nesa suke da shi to ya halatta yi wannan abu fa hadha alladhi yajibu alayhi alhadi to wannan shine wanda hadaya ta wajaba a kansa dan me li husulin nuskaini lahu fi safarin wahid wannan saboda kamar da muka ambata a baya yadda malami ambata cewa yayi ibada biyu da umara da hajji a wace a wani lokaci a tafiya daya yawwa domin me sai da ya dawo gun iyalinsa sannan ya bai dawo gun iyalinsa ba sannan ya koma ba a'a ya baro iyalinsa yayi umara kuma bai tafi wurinsu ba mun fahimci wannan yawwa nan iyalin ana nufin gidansa eh inda gidansa yake mazaunar gidansa eh wannan shine abin da ake nufi amma idan mutum yana tare da iyalinsa fa ma'ana da shi da matarsa duk hajjin suke yi kaga da shi da ita duk suna ta matu'i za su yi wannan za su yi hadiya da haka ai abin da ake nufi gidansa wanda tsakaninsa da gidansa ma'ana gidansa ba sa nan tare ma'ana yana nesa da gidansa ina fata mun fahimci nan to shine sai ke cewa wa min dalika imtithalukum li hada na tsallake ku yace wa amma man kana ahluhu min hadir al masjid al haram falaysa alayhi hadi li adam al mujib li dalika amma wanda gidansa nan kusa yake misali yan maka da sauransu ba tafiya suka yi ba tsakaninsu da iyalansu da haka ba su da hadaya da haka dan maka in ya koda yayi umara yayi haji lokacin da duk ya ga dama ba zancen yi hadaya mun fahimci wannan yawwa sai ce wa alamu anna Allah shadidul iqab ha wata yace wattaqu kuma ku kiyaye ku ji tsoron Allah fi jami'i umurikum a dukkan al'amuranku bi imtithali awamirihi da yin da'a ga umarnin Allah wajtina bi nawahi da kuma nisantar abubuwan da ya hana kuma daga cikin abubuwan nan da ya kamata a yi da'a ga umarni kuma a nisanci hani shine waɗannan al'amura ɗin da aka baku ko waɗannan umarni da aka baku daban-daban kuma a nisanci abubuwan da aka hana na ihrami waɗanda aka ambata a wannan aya sannan sai wa'alamu kuma ku sani annallaha shadidul iqab cewa Allah madauki mai tsananin ukuba ne ma'ana ukubarsa ba ta wasa bace da'iman yana da muhimmanci mutum ya rika lura da waɗannan kalmomi na ƙarshen ayoyi kamar da muka yi misali a kansu kwanaki cewa duk abin da Allah maɗauki ya faɗa a lura Allah maɗaukaki mai tsananin uquba ne kamar yadda kuma shi mai yawan gafara ne yawa in an yi masa da'a lamarinsa mai sauƙi ne an saba masa zai yi azaba amma kuma duk da haka zai iya gafartawa to amma kuma kar a rena azabar tasa azabar tasa ba wadda dan adam zai iya jurewa bace yau kamar yadda faɗa ne a cikin suratu al-ma'ida wa alamu anna allaha shadidul iqabi wa anna allaha ghafurur rahim yau i'lamu anna allaha shadidul iqabi wa anna allaha ghafurur rahim to shine yake faɗi anan sai sai ai liman asahu ga duk mutumin da ya saba wa Allah to Allah mai tsananin ukuba ne wannan kuwa shine abin da ke wajabta mutum ya samu takawa domin ko idan mutum ya ji tsoron idan mutum yana tsoron azabar Allah to zai kame hannunsa daga abin da ke wajabta samun azaban nan kamar yadda duk mutumin da yake kauna yake fatan samun wato ladan Allah subhanahu wataala to za a ga cewa zai yi aiki zuwa ga abin da zai kai shi zuwa ga samun ladan nan amma duk mutumin da bai ji tsoron ukubar Allah ba kuma baya fatan haduwa da wato ladan Allah to za ga ya hauhawi ya aikata ya kutsa kansa cikin abubuwan da Allah maɗauki ya haramta kuma wato ya tsaurin rai shine tajarra'a wa tajarra'a ala tarkil wajibati za ga shi yana da tsaurin rai akan barin wajibi duk mutumin da yake so ya zauna da Allah lafiya to ya aikata wajibai ya nisanci kuma abubuwan da aka haramta masa yawa musamman abin da aka yi nasi haramun ne cewa abu kaza haram ne to ka bar shi abu kaza kuma wajibi ne ka aikata shi wannan su ne ma'anonin da malami an bata mana dangane da wannan aya sai kuma aya ta gaba ka karanta alhajju ashhurun ma'lumat na'am الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب na'am Allah subhanahu wataala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat a shi haji aiki ne da ake yin sa a cikin watanni sanannu faman farada fihin alhajja naka duk wanda ya shiga yayi ihrami da aikin haji nan farada ana nufin ahrama bil haji li'anna alhajja yakunu fardan bishuru'i fihi wala yajuzu alkhuruj minhu mun gane wannan domin shi haji in har ka ɗauki niyyarsa za ka yi to ba da maka ce ka fasa mun yi wannan magana jiya ko yawo shi yasa aka kira shi ma faman farada duk wanda ya farlanta wa kansa ma'ana ko da na nafila ne daga lokacin da ka shiga cikinsa to ba da maka fasa ya koma ya zama mai farilla ne kai aikin duk da cewa ladan nafila za ka samu mun gane abin banjin yawwa to sai yake cewa faman farada fihinna fihinna nan damirin yaudu alamai ashhur yawwa yana koma zuwa ga ashhur duk wanda a cikin waɗannan watanni na haji yayi niyya yayi ihrami da aikin haji to me doka fala rafasa babu jima'i babu muqaddimatul jima'i shine rafasa ba jima'i kada ya kusanci iyali muddin yana cikin ihrami babu kwarkwasa ko zancen iyalin ai ma'ana zancen abin da yake da alaka da saduwa da namiji da mace kar mutum yana cikin ihrami ya rika yin sa in dai ka shiga ihrami da baki ma kar kai maganar mace kaza da kaza da kaza ko a aikace a shafe ta ko wani abu ko runguma ko kis ko makamancin wannan duk babu in dai har an shiga ihrami mun gane wannan dole sai ai hakuri kaga fa'idar da saukin da Allah madaukaki yayi wa mutane kenan da wannan nau'in haji na tamatu'i yanzu ka kaddara a ce mutum yana tare da iyalinsa sun tafi haji tare kuma irin wannan tafiya haji misali da ake munan daga najeriya a wajen kwana hamsin ko arba'in da wani abu kaga mutum ga iyalin yana tare da ita amma kasancewar in an ka shiga ihramin nan in dai babu yankewa misali ya je madina ya kwana takwas ɗinsa ya kuma zama cewa zai wajen sati uku a maka kafin a fita ga iyalin ba da ma ya taɓa inda inda abin ba a sauƙaƙe masa ba ai kaga akwai matsala ko ba haka bane yawa to sauƙi ne a ce akwai wannan tamattu'i din to shine sai yake cewa wala fusuqa haka nan babu fasikanci nan fasikanci yana nufin duk saban Allah yawa wala jidala babu musu da jayayya fil hajji a lokacin haji in dai kana cikin haji ba zancen jayayya da mutum daga wani ya zo ya tinkare ka da me yasa kai kaza me kaza kawo dalili a ta rikici ce a ni ba da lokacin wannan lokacin haji ba na jayayya bane ni dai abin da na fahimta kenan wannan abin kuma za ga ana samun sa da yawa mutane suna karya wannan ka'idar wasu ma ka ce kamar ba su santa ba kwata-kwata in suna haji za ga ana haji in ana misali kaga lokacin da mutane suke dawafi din nan kowa kamar wato in kaga wani yana kama kai ka ce tashin duniya ne ya zo an yi wata ɗamara an ɗaure nan a shirye yake kawai ya bangaje duk mutumin da yake gabansa da haka daga an yi wani abu kayi magana kuma sai ce ce ku ce a ta hayaniya wato ruhin da ake samu na ibada mutane da yawa ba su san da shi ba yau sai ga cewa kamar wani tashin hankali ake da faɗa hakan ana sa'ayi ko ana wurin jifa wannan na ture wannan wannan na ture wannan kaga yan ƙasa guda wannan su yo hannu da hannu wannan ya kama wannan duk wanda ya shiga gaban su su ture shi wani a take shi sai ga cewa saboda jahilcin mutane abun ya kai ga ruhin da ake samu na ibada din ba a samu sa yana da kyau mutane su karanci abu idan mutum akwai wata shekara da muka taba gwada wani nau'in haji ni da wani abokina muka ce za a yi haji ba cinkoso ba wata rigima gaba ɗaya daga farkon hajjin har ƙarshe ba za mu shiga cinkoso ba kuma ya yiwu duk lokacin da ake hu sai ka saurara sai mutane sun gama sun yi sauƙi sai ka je kai sai ka ga abin kayi shi cikin sauƙi cikin kwanciyar hankali matsalar ita ce jahilcin mutane sai su ɗauka akwai wani abu da in ba a yi shi a wannan lokacin to kamar bai halatta ba ko kuma kamar abin aikin ya ɓaci to shi sa kullum mutumin da yake karatu kuma zai aikinsa a karance za a ga duk ibadarsa daban take da wanda ba shi da karatu yanzu ko sallah ka duba ga da wanda ya iya sallah ya karanta ta da wanda kuma kamar da ake ce masa kamar ra'ayatan nas ko ya ga ana yi ne kawai yake yi dole ka ga bambanci to haka aikin haji yake duk mutumin da yake son ya ji saukin sa to ya matsi mai karatu su yi tare yawa ya samu wani wanda ya san yadda abubuwan suke a karance kar ya bi wanda zai matsa masa aje da tsanani a wahal da shi a cikin halin da zai iya sauƙaƙa wa kansa yau wani lokacin wani wasu za ka suna cewa to ai masu karatun neman sauƙin su yayi yawa to ai saboda akwai sauƙin ne kai ma rashin sanin sauƙin ne yasa kake wahal da kanka sauƙin akwai shi a cikin shari'a in ka karanta to amma mutum ya tsananta wa kansa za ka cikin zai aiki cikin wahala sosai haka a ilmantar da mutane a koyi yadda za a yi mu'amala banda jidali nan banda fada banda zage-zage aikin haji lokacin ibada ne kowa ya ji cewa duk wanda ya gani a wurin nan wuri ne fa da babu kafiri kwata-kwata gaba daya zaman madina zaman maka babu wani mai wanda yake ba musulmi ba a ciki da duk wanda ka gani dan uwanka ne musulmi wajen magana kai masa mai kyau wajen mu'amala kai masa mai kyau za ka yi wani abu ba da sani ba ka buge wani ka take wani dole ne wannan zai wahala kai aikin haji baka samu wani jiki ya zo ya dungure ka ba tare da niyya ba da wahala yawa to irin wannan yanayin haƙuri ake yi ba zagi ba cin mutunci ko kuma maganar ƙabilanci ka duba 'yan ƙasa ka zaɗin nan sai ka zagi duk 'yan ƙasar wani abin ana yawan yin sa to idan mutum ya yi karatu ya kuma kwantar da hankalinsa ya haƙuri zai haji irin na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma insha Allah cikin sauki to sai yake cewa wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah duk abin da kuke aikatawa ko kuka aikata na wani alheri to Allah subhanahu ta'ala yana sane da shi wata zawadu kuma ku yi guziri fa inna khairaz zadi taqwa kuma mafificin guzirin da za ku shine tsoron Allah wattaquni kuma ku ji tsoro na inji Allah ya ulil albab ya kuma abuta hankali malam sa'adi yake cewa a yace yukhbiru ta'ala Allah subhanahu ta'ala yana bada labari annal hajj cewa shi aikin haji yana aukuwa ne shi ne ma'ana waƙi'un da ya ce alhajju ashhurun ma'alumat ai alhajju waƙi'un shi hajji yana aukuwa ne fi ashhurun ma'alumat a wasu watanni sanannu inda al-mukhatabin ma'ana me ake nufi da ma'alumat ai ma'alumatun inda al-mukhatabin sanannu ne a wurin waɗanda ake magana da su yau duk wanda ake magana da su sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam da yake gaya masahabbai wannan wannan ayar ya karanta musu su sun san me domin aikin haji sanannen abu ne ana yin sa tuntuni baka bukatar sai an ce wata kaza wata kaza shine sai mashhuratun sanannu ne bi haythu la tahtaju ila takhsisin ba sai an ware su an ambace su an ce da wata kaza da wata kaza da wata kaza ba kama htaja siyamu ila ta'yin shahrihi kama ba kamar yadda watan ramadan yake bukatar a ayyana sunansa ba kamar da muka ji shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran kaga an faɗi sunansa wannan watannin haji kuwa watanni ne sanannu a gun ku ku musulmi duk kun san su domin aikin haji sananne ne an dade ana yi mun gane wannan yawwa mana kama taja as-siyam ila ta'yin shahrihi wa kama bayyana ta'ala awqati salawat kamar da kuma Allah madauki ya bayyana lokutan sallah kun ga lokutan sallah an bayyana mana ko lokacin da rana ta gota daga tsakiya lokacin da abu tsawonsa ya yi inuwarsa ta daidai da shi sau biyu ko makamancin wannan da abin nan lokacin da rana ta faɗi lokacin da shafaƙi ya ɓuya duk wannan an sani alfijir ya fito duk wannan allah maɗauki ya gaya mana wannan akwai buƙatar a gaya mana shi saboda me a jahiliya mutanen jahiliya ma'ana sahabban manzo Allah sallallahu da suka musulunta ba su san wannan abun ba kafin su musulunta mun gane amma haji an san shi dama a wannan watannin ake yi musulunci da ya zo tabbatar da shi yayi kamar da mutanen jahiliya suke ai mun sha ji cewa mutanen jahiliya suna yin haji ko yawwa har sukan zo su yi tsawafin su kuma da ana cewa tsawafin suna yi tsirara labbaik allahumma din su kuma daban suna cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka haka suke cewa mana ba ka da abokin tarayya sai wani abokin tarayya dai yana nan da shi da abin da abinan da shi da abin da ya mallaka duk kai ka mallake su to haka suke faɗa da kuma mata haka za su zo su ma da maza duk tsirara ana tsawafi to Allah maɗauki duk ya hana wannan amma ayyukan da ɗawafin da fita tsayuwa arfa da sauran abubuwa duk akwai su kuma a watannin da aka saba yi ina fatan fahimta kaga ashe kenan sahabbai ba sa bukatar lokacin da za a ce ga hajji a ce watannin nasa da shawwal ne da zulqa'da da zulhijja saboda me sun riga sun sani shine abin da yake nufi ba kaman sallah ba da kuma azumi to shine sai wa ammal hajj faqad kana min millati ibrahim allati lam tazal mustamirratan fi dhurriyyatihi ma'rufatan bainahum amma shi aikin haji ya kasance a zamanin ko akan addini akan tsari akan hanyar annabi ibrahim wadda bata gushe ba dama tana nan ana ta yin ta a cikin zurriyarsa ma'ana addinin annabi ibrahim yana nan bai bata kwata-kwata ba a cikin zurriyar annabi ibrahim wanda daga cikin zurriyar annabi ibrahim akwai zurriyar annabi isma'il ɗansa zurriyar annabi isma'il ko sune wa sune larabawa mun gane yawwa shi yasa yace ma'rufatan bainahum kuma sananniya ce ma'ana ayyukan hajji ko kuma millar millar annabi ibrahim sananniya ce a tsakaninsu tun da ya ce ma'arufatan domin yana koma zuwa ga milla ya ce wal muradu bil ashhuril ma'lumati inda jumhuril ulama'i a wurin mafi yawan malamai abinda ake nufi da shaharu a wato watannin nan sanannu shine shawwal wa zulqa'da wa ashrun min zulhijja da watan shawwal gaba ɗayansa da watan zulqa'dati da watan kuma da kwana goma a watan zulhijja yawwa wannan watannin mun sha magana akan yadda ake karanta su ko a larabci ba zulqa'da ake cewa ba zulqa'da zulqa'dati shi kuma zulhijja shine mai kasara zulhijjati yawa yace fa hiya allati yaqa'u fiha al-ihram bil hajj ghaliban wannan watannin sune a ihrami da aikin haji yakan auko a cikin su a galibi sai ce fa man farada fihin al-hajj ai ahrama bihi ma'anan farada ai yayi ihrami da shi li anna shuru'a fihi yusayyiruhu fardan domin ku fara shiga cikinsa shi aikin haji kana fara shi da me ake fara aikin haji kuwa da me ake fara aikin haji niyya menene niyyar shiga ihrami ko yawwa mutum ya ihrami kana shiga halin ihrami din nan to wannan aikin shi ihramin yusayyiruhu yana juya aikin hajin naka ko da na nafila ne ya zama fardan ya zama farilla mun gane walau kana nafilan yawwa to shine nan malamin ke cewa واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره الإمام الشافعي دونا آير يكفى هجة akan cewa da shi da wanda suka bi shi mana ɗalibansa da masu bin mazhabar shafi'iyya cewa ɗaukar ihrami kafin watannin haji bai inganta ba wannan ya nuna me cewa sauran malamai ko wasu daga cikin malamai sun halatta haka a yadda matsala take shine malamai sun saba ka bangare biyu ne da hanafiya da malikiya da hambaliya dukkansu sun halatta mutum zai iya niyya ya shiga ihrami kafin watannin haji ma'ana da sharaɗin zai ta zama haka kuma a cikin ihrami shi ya ɗora wa kansa wannan wahala yau ba zai fita ba haka zai zauna watan shawwal ɗin nan har ya ƙare don in aka ce kafin kaga a cikin azumi kenan kamar yanzu misali mutum kawai sai tashi sai tunkari maka maimakon ya umara sai dawo in ya je ihrami a miƙati sai ya ce ya allah na niyyar haji nan rahamar allah take bayyana malamai suke saɓani zan ku aje min wacce matsala zan dawo kanta mu yi gawaina kan wannan idan misali mutum ya zo zai yi niyya ya faɗi wani abu da bakinsa ya ce labbaik Allahumma hajjan amma a zuciyarsa umara yake nufi amma bakin ya faɗi haji wanne ake ɗauka na zuci ake ɗauka yawwa haka idan mutum ya zo misali ka zo sallar ah, la'asar irin masu ɗorawa kansu sai sun ce na waitu na waitun nan a zuciyarsa yana so ya yi sallar la'asar amma sai ya manta sai ya ce na waitu salatu zuhuri to sallar la'asar ɗinsa ta yi domin Allah yana duba abin da ke zuciya ne wannan yake nuna mana rashin muhimmancin wannan ambaton da baki sai a wannan maganar haji a haji ana ambato saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da abin sai ka sai ka faɗa labbaik allahumma ko umratan ko kace labbaik allahumma hajja mun gane wannan yawa to mu koma kan wancan idan mutum ya yi niyya a yanzu a cikin watan ramadan sai ya niyyar aikin haji da niyyarsa ya so yake yi aikin haji to kaga kenan ya shiga ihrami a gun mazhabobin nan uku abu hanifa malik da shafi'i niyyarsa ta yi ta haji amma haka zai ta zama watan shawwal nan ya kare watan zulqa'da ya kare a shiga zulhijja har sai takwas ga watansa shi ma sannan zai tafi mina sai ya kwana a mina ya zo ya arfa arfa washe gari ya taho musdalifa kai cikin dare ya kwana a musdalifa washe gari ya zo mina ya jifansa ya kuma zo ya tsawafi ya sauran ayyukan haji dai shikenan kaga ya zauna wata biyu cikin wahala yawa sai a wanke irami a sa a yi wanka amma dai a cikin wannan yanayin haka zai zauna ba kusantar iyali ba sa turare ba kum a ba a za a iya kum amma dai kar a yi aske gashi yawa in garin kum mutum yana kum wani abu ya zubo na gashi malamai sun ce ba komai yawa amma dai mun san ka'idojin waɗannan da abubuwa da aka haramta kaga mutum zai daɗe kenan to a gun waɗancan malamai ya halatta mutum ya wannan kuma niyyarsa ta haji ta yi al'imamu shafi'i ya ce a'a niyyar asali da shiga ihrami ma ba ta yiwu ba sai idan a cikin ashhurul hajji ne sai mutum dole ya haƙura sai shawwal ɗin nan ya shiga tunda su ne watannin haji in yayi shi ma kuma ya ta wannan zaman in kuma ba haka bai haƙuri har sai zulqa'ada ƙarshensa ko kuma farkon zulhijjan ma ya yi niyyarsa mun fahimci wannan bambancin dalilinsa fahimtarsu ga wannan ayar ne alhajju ashhurun ma'lumatun inna shi shafi'i yace ai tunda Allah ya faɗi abinda ake nufi haji yana da wasu watanni banda su ba shi da wasu watanni haka shafi'i ya fahimta ma'ana kenan kar a je a yi haji a wani wata banda waɗannan don haka kenan shi yasa a ƙaunin shafi'i yace idan mutum ya yi niyyar aikin haji a watannin da ba na aikin haji ba to niyyarsa ta yiwu amma kuma nusukin nasa yankalibu ma'ana daga maimakon haji abin nasa sai koma umara ma'ana ya ɗora masa kawai wajibi ya je ya ƙarasa amma sunansa umara ba haji ba saboda lokacin haji fa bai ba amma fa ya yi niyya ya shiga ihrami mun fahimci abin yawwa sai ya ce suka yi kiyasin wannan akan sallah hakanan abu hanifa yana da wani kauli shi ma da ya faɗi irin wannan irin na shafi'i shi kuma ya kiyasi akan tsarki shi shafi'i ce waye kamar sallar azhar ce idan mutum ya zo zai sallar azhar sai ya yi ta kafin rana ta gota daga tsakiya sallar azhar ka gaba ce ba to amma ya yi nafila mun fahimci abin to haka sai yace haka nan wannan aikin hajjin in lokacinsa bai baka dauniyarsa to ya juye ya koma maka umara sai dai ka je ka yi na fata mun gane wannan yawwa wannan fahimtar yadda shafi iya fahimci abin kenan to amma shi malam mai littafin wannan malam sa'adi ra'ayinsa na mazhabar hanbaliya ne cewa ya halatta shi yasa mu ji abin da yake faɗi sai yake cewa shi sha malam sa'adi yake cewa wastadalla bi hadhihi al-ayati ash-shafi'i wa man tabahu ala annahu la yajuzu al-ihramu bil hajj qabla ashhurih qultu malam sa'ad ya ce ni kuma ina cewa lauƙila da ma cewa aka yi inna fiha dalalatan liƙaulil jumhuri bi sihhatil ihrami bil hajji qabla ashhurihi lakana qariban mun ji zancensa ma'ana da ma cewa aka yi lalle wannan ayar akwai hujja a cikinta da dalili ga ƙaulin jumhur nan ce jumhur ana nufin sauran mafi yawan malaman yana nufin mazhabar abu hanifa da ta malik malikiya kenan a ma'ana hanafiya da malikiya da hambaliya tun da shafi'iya ne suka saba a nan ko yawwa shine jumhur ɗin da yake nufi sai ce da ma cewa aka yi a'a wannan ayar ta alhajju ashhurun ma'lumatun tana nuna dalili ne ga ra'ayin jumhur cewa bi sihhatil ihrami cewa mutum ya ihrami bil hajji ga hajji da hajji kai a qabla ashhurihi kafin watanninsa da haka ma shafi'i ya faɗa cewa wannan ayar tana nuni gare shi lakana qariban da ya fi kusa kaji wani zancen kuma saboda su yadda suka fahimta bari ku je da ya bayyana mana yankon faɗi na ga yadda ya faɗa yace fa inna qawlahu domin ku faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa faman farada fi hinnal hajja a faɗinsa da yake cewa faman farada fi hinnal hajja wanda duk ya farlanta hajji a cikinsu ma'ana a cikin watannin aikin haji ya ce to dalili ne ala annal farda qad yaqa'u fil ashhuril madhkura wa qad la yaqa'u fiha ba ku gane ba na sani abin da yake faɗa shine ne ai cewa aka yi faman farada fihin alhajja duk wanda ya farlanta ya yi ihrami da aikin hajji fihinna a cikin watannin hajji ko sai malamin abin da ke so a gane shi ne ai a nan za a fahimci cewa ashe kenan tun da aka faɗi fihinna mafhumin mukhalafa na lafazin yana nuna ashe kenan za a shi ita niyya tana iya yiwuwa kafin watan da kuma a cikin watan tun da aka faɗi cewa wanda ya yi a ciki ashe kenan akwai wani wanda ƙila ya yi a waje mun fahimci abin shi ne abin da su waɗancan mafi yawan malaman suka hararo yawwa shi ne sai ke cewa dalilin ala annal farda qad yaqa'u fil ashhuril madhkura zai iya aukuwa shi faradin aikin hajji ma'ana mutum ya dora makansa yayi niyyar zai iya aukuwa a cikin watannin nan da aka ambata wa qad la yaqa'u fiha kuma zai iya aukuwa a cikin watannin wajen watannin zai iya kuma aukuwa a cikin watannin sai ce wa illa lam yuqayyidhu ba dan haka ba da bai kayyade shi da cewa fihin na din ba da fadin fihin nan da ba bukatar sa in har cewa ake dama kawai iya watannin za a yi ba a wajen watanni ba amma fadin cewa wanda yayi a cikin watanni wannan hukunci ne ake so a faɗi na wanda yayi a cikin watannin ashe kenan akwai wanda zai iya daukan niyyarsa ba a cikin watannin ba mun fahimci wannan to wannan haka abin nan hanafiya da malikiya da hambaliya suka harare abin shi ko shafi'i yace a'a Allah yana so ya nuna mana cewa aikin haji yana da lokaci ne kamar yadda sallah take da lokaci kar ka yi kafin lokacin mun gane wannan yawwa akwai waɗanda suka intisarin kaulin shafi'i saboda wasu dalilai din kamar akwai asar na abdullahi dan mas'ud abdullahi bin abbas da al-bukhari ya ruwaito cewa aikin haji yana da lokutansa ko watanninsa da ake yin su ma'ana a cikin su ake yi wannan shi ma duk sun kawo a ciki maganar da tana da faɗi shi malamai sun tattauna kuma da zurfi kowa da dalilansa nan ba shine wurin kwalkwalewa da bayyana wanne ne ba wa qawluhu fadinsa da yake cewa fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji a babu jima'i ko kwarkwasa ko abin da yake kama da ita babu fasikanci babu jayayya babu babu me ake nufi da a ce babu kaga wannan la nafiya ce ba nahiya ba ko la nafiya kuma khabar take bayarwa labari take faɗa babu kaza babu kaza amma khabar ne fi bi ma'anan nahi ma'anarsa shine hani yawwa la kaza la kaza to ana nufin kada ai kaza kada ai kaza yawwa mun gane bambancin wancan da wannan aiko tai to shine sai yake cewa ai yajibu an tu'azzimu al-ihrama bil haji wajibi ne ku girmama yin harami da aikin haji wa khususan musamman ma al-waqi' fi ashhurihi wanda ya auku a cikin watanninsa kaga wannan yana nuna ne yana nan akan ra'ayin magana cewa ya halatta a dauniya kafin mutum zai iya shiga kafin watannin yace wata sunuhu wata sunuhu wannan matsufi ne akan an dincin akan tu'azzimu kai ai an tu'azzimu al-ihram bil hajji wa an tasunuhu kuma ku kiyaye wannan aikin hajjin an kulli ma yufsiduhu daga dukkan abinda wato zai a, bata shi aw yanqusuhu ko kuma zai rage masa a, lada min rafafi na daga wato yin jima'i wa huwa al-jima'u wa muqaddimatuhu al-fi'liyyah wal-qawliyyah wato mutun ya aikata jima'i da kuma abubuwan da suke gabatuwa kafin sa sawa'un na aiki ko kuma na baki kamar da muka ambata yace khususan inda nisa'i bi hadratihinna musamman in mutun yana tare da matan tun ya kai yana cikin ihrami ya haɗu da iyalinsa ita ma tana ihrami to kuma sai a rika wani zance haka haka irin wanda aka saba yi a gida to wannan da an hana yawwa ya ce walfusuq da fasikanci ya ce wa huwa jami'ul ma'asi dukkan wato saban Allah wa min ha daga cikinsu akwai mahzuratul ihram duk sun shiga ciki ma'ana duk abubuwan da aka haramta maka saboda shiga halin ihrami to haramun ne a ka aikata su kuma wajibi mutum ya kiyaye a yace wal jidal me ake nufi da jidali in bahaushe ya ce jidali me yake nufi kullum ina mai da hankali kan irin wannan lafuzan da muka ɗauka a hausance muka mai ba su wata ma'anar daban yawwa kar ka zo kana karanta larabci ka ba su wannan ma'anar ta bahaushe in bahaushe ya ce jidali me yake nufi matsala ko da wahala to jidali a larabci ba haka ake nufi ba in an ce jidal ana nufin jayayya da musu yawwa shine sai ce wal jidal wa huwa al mumaratu shine jayayya wal munaza'a da sabani dai wal mukhasama da husuma wannan yace kaza wannan yace kaza ayi daba ayi ta tattauna ayi ana musu duk an hana walakinnaha tuthiru sharra ay wali kauniha li kauniha kai ko eh li kauniha tuthiru sharra domin kuwa irin waɗannan abubuwa su husuma dinnan da jayayya suna zaburo suna ankuzo suna turo suna sabbaba a samu mai sharri wa tuqi'u al'adawata kuma suna aukar da gaba da wahala kaga mutum yana musu da wani ba a samu gaba ba yau saboda mai ka karbi ra'ayina ko ka ki karbi ra'ayina ka karba in ji daɗi ba ka karba ba in yi fishi haka mutum yake to kaga a lokacin aikin haji a samu kuma gaba bayan an zo a nuna ukuwa a nuna yan uwantaka an sa kaya iri daya kowa matsayinsa daya to bai kamata a sami jayayya da sabani da cin mutuncin juna da gaba ba sai ce wal maqsudu min al haji abin ko da ake so a samu daga haji dalilin yin aikin haji shine az-zullu wal inkisaru lillahi mutum ya kaskanta zuciyarsa ta karye ya risina gaban ubangiji subhanahu wataala wattaƙarrubu ilaihi da kuma neman kusanci zuwa ga Allah bima amkana da gwargwadon abin da ya samu min alqurbati na ayyukan da'a wattanazzuhu an muqarafati as-sayyi'ati mutum kuma ya tsarkake kansa daga hauhawa da kuma aikata wato miyagun ayyuka fa innahu bidhalika domin ku shi wannan aikin mutum da wannan ne ya kunu magruran aikinsa zai zama kubutacce والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من داما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة aikin hajin da mutum ya yi kuma aikin ya kubuta daga duk abin da zai bata shi daga duk abin da aka haramta a cikinsa to ba shi da sakamako sai aljanna kaga ashe samun aljanna ta hanyar aikin haji ya tatallaba umura yana buƙatar abubuwa da yawa lalle ya zama aikin nan mabururi din ne kada ya zama mutum ya yi aikin haji kawai da ya sauke farilla kamar da muke faɗa manufar aikin haji ba kawai sauke farillar ba a'a ka samu ladan da ake samu sakamakon sauke farilla sauke farilla za ka iya sauke farilla amma ba ta yi ba mun fahimci abin ai akwai irin wani abun a shari'a ka sauke farilla amma ba ka da ladan saboda ka karye ka'idoji yanzu misali mutumin da ya yi a wannan ya je gun boka kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk mutumin da ya je wurin boka sai ya yi sallah arba'in ba a karɓa ba kwana arba'in kai sai ya yi sallah kwana arba'in Allah bai karɓi sallarsa ba to kaga sallar da za ka yi kwana arba'in shin ana nufin ba za ka yi sallah ba idan ka je gun boka sai ka dawo ka ce a to shikenan tunda ma ba za a karbi sallar ba ta kwana arba'in sai mutum ya zauna har kwana arba'in ba zai salla ba a'a ba haka ake nufi ba za ka yi sallar amma ba ta yi ba amma farilla ta sauka daga kanka amma ladan ba ka da shi saboda ka je ka rusa shi a gumboka to haka aikin haji idan kai aikin hajin da bai yi daidai ba- ba ka- ka bata wasu abubuwa a ciki ka ci mutuncin wani ka zagi wani ka yi ƙazafi an yi ƙarya an yi rafathu an yi kus- an yi kusanci iyali an yi menene to kaga aiki bai zama mabururi ba ka sauke farilla amma ladan duk ka bi ka sassare shi da guduma ka babbata abubuwan ka dawo haka farilla ta sauka ba za a ce baɗi ana binka ka koma ba amma fa ladan baka samu ba kaga maganar samun aljanna da wannan aikin haji bata taso ba mun fahimci bambancin tsakanin wancan da wannan da haka ashe kenan samun ladan aiki ka same shi yana da sharuɗansa sauke shi a matsayin farilla kuma yana da nasa abu Allah ya samu dace kamar misali abinda malamai suke faɗa wanda ya yi aikin haji da kuɗin haramu ya je ya sauke farilla amma babu mun fahimci wannan irin wannan halayen da suna da yawa da malamai suka ambata Allah sau- ya sauke min na
wasu ɗabi'u wanda da suke tafiya da matansu can eh idan ana yin kuma suna yin kirista shi ba ci suna mene suna kira masu haka a cikin suna kakkarewa mm.
shi wannan ba a rabu da shi.
a'a wannan ai ba wani abu ne wannan daidai ne yawwa mutum idan yana haji da iyalinsa wannan ma ka tuna min wata wani mabu'in fadakarwar da ake samun kurakurai shi ma a kansa aikin haji musamman daga wurarenmu Ah, idan mutum yana tafi da matarsa zai aikin haji abin da ya dace ya yi shine ya zama yana tare da ita a kowane lokaci saboda irin abin da na ambata mana jiya halin da wasu suke shiga na galabaita da wahala a aikin haji wallahi akwai takaici sosai ya zama cewa mutum ya bar matarsa ita kadai za ta yi aikin haji mace a gida ya ta kare da abin nan wa- laulayi iri-iri da wahalhalu to ballantana ta je ta shiga cikin mutum miliyan biyu Hmm? kuma ba kai baka san me take ciki ba matsalar ma da take faruwa wasu mu daga Najeriya wani mutum ya je hajin ma amma sai ya hada matan matar tasa da mata suna can suna harkar bai san me ake ba akwai shekarar da muna wurin jifa ya kai shekara goma haka sha biyu ana gun jifa na ga wa- sai ga wata mata a cikin matan da wa- wa- abin nan matan da suke na wa- daga cikin matan da suke na Najeriya ko in ce na wani gari ba sai na faɗa ba sai ga ta ta kai har ƙasa cunkoson nan na safe an ture ta ta kai ƙasa Allah ne kawai kiyaye da an tattake ta sai mutuwa mijin kuma ya je haji to a lokacin aka ɗaga ta aka taimaka aka fita da ita waje muke ake tambayar ina mijin shi yana can ya gama nasa jifan ya je ya huta matar kuma ya haɗo ta wadda abokanta mata Hmm? mace mai za ta taimaka wa mace Hmm? mace komai yawan mata suna buƙatar namiji da zai shigar da su ya gaidin ɗinsu ya nuna ya zama musu jagora shi yasa ba laifi ba ne 'yan ƙasashen nan da suke za a gansu kowa matarsa a hannunsa ka duba 'yan indonesiya in mutum ya je haji daga 'yan malaysia da sauran 'yan turkiya kowa da matarsa yana haka yana kakkare ta wannan maganar rafathu bata taso ba mun fahimci abin shi ya san halin da yake ciki ta san halin da take ciki ba zancen ma maganar sha'awa ta zo yawa su namu da suke bari ai ba dan gudun rafathu bane kawai abin nan alhurub ne min almas'uliyya kamar da ake faɗa rabin mutum ya rabu da res- responsibility da Allah ya dora masa wajibin mutum ya kula da iyalinsa yawa ka zauna ka kula da ita duk abin da za ta ci abin da za ta sha ka nemo wa galabaitan nan karka bari in ba haka ba mutum sai ka ji an ce a asibiti zai je tsinto matar in yi sa'a ba ta mutu ba a ce ta karere duk wannan abun abu ne mai mai sauki yawwa Allah maɗauki ya kyauta yana da kyau a ƙara kula da Allah yawwa ina muke yana cewa yawwa amma zadu na yi nisa da abin ko yawwa da yake cewa min ar-rafathi wa huwa al-jima' mun ka- mun gama fasara wadannan ko yawwa wal hajj yawwa wal mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-janna yace fa hadhihi wa hadhihi al-ashya'u wa in kanat mamnu'atan fi kulli makanin wa zamanin yawwa wani zai ce a'a to ai dama shi rafathu idan mutum ba da iyalinsa zai ba misali ai dama haram ne ko jima'i ma'ana ba da iyalinsa ba dama haram ne sannan fasikanci ko da ba a haji ba dama haram ne shi kansa musu din an hana shi shi ma a cikin addini musamman a kowane lokaci ba sai haji ba to me yasa aka hana a nan sai ce fa innaha yataghallazu al-man'u anha fil hajji abinda ake nufi hani akan waɗannan abubuwan yana tsananta a lokacin haji tare da cewa dama can kafin haji ma an hana mun gane abin yawwa to shine sai kuma ce wa alam ka sani annahu la yatimmu taqarrubu ila Allah eh, bi tarki al-ma'asi hatta yaf'ala al-awamir wato mutum a ko a ce la yatimmu taqarrubu ila Allah kusanci zuwa ga Allah da mutum zai yi ba zai cika ba a ce ya aikata ya bar saban Allah kawai sai idan ya aikata abubuwan kuma da Allah ya umarce shi da aka ce karku yi kaza karku yi kaza karku yi kaza to ba a nufin kuma in ka bar waɗannan shikenan dai ka samu kusanci zuwa ga Allah a'a kusanci zuwa ga Allah a bar abin da aka haramta sannan kuma a aikata abin da aka umarce ka yawwa sai ka hada da bin umarni da kuma wato nisantar hani wali hada qala ta'ala dan haka Allah madauki ke cewa wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah duk abin da ku aikata na alheri to Allah yana sane da shi a ata bi min ya zo da min anan ya ce wa ma taf'alu sai ce min khairin bai ce a idza fa'altum khairan ba ya'lamuhu Allah ko sai ce wa ma taf'alu duk abin da kuka aikata ma nan ita kanta tana nuna umumi ko menene abin da ku aikata dan ka tashi fasara da Hausa ma sai ka faɗi wannan ba kawai abin da ba a'a duk abin da kuka aikata min khairin na daga alheri to wannan tansisi ne akan umumi ma'ana nassi ne akan ya haɗa duk wani aikin alheri ya shiga ciki to duk abin da kuka aikata na aikin alheri Allah yana sane da shi shi yasa malamai ce fa kullu khairin wa qurbatin wa ibadatin duk wani alheri da kusanci da ibada dakhilun fi dalika ya shiga cikin waɗannan abubuwa din ai fa inna Allah bihi alim to Allah yana sane da shi wa hadha yatadammanu ghayatal hath ala af'alil khairi wannan ya kunshi matukar kwadaitar da mutane su aikata aikin alheri ma'ana ana kwadaitar da kai matukar kwadaitarwa cewa ka aikata aikin alheri khususan fi tilka albiqa'i ash-sharifati musamman a waɗancan wurare biqa jam'in buq'a yawa buq'a shine bigire a waɗancan bigirai waɗanda suke masu daraja wal hurumatul munifa wal hurumatil munifa da kuma wato alfarmomi waɗanda suke madaukaka al munif ana nufin madaukaki fa innahu yanbaghi tadaruku ma amkana tadarukuhu fiha wani domin kuwa ya kamata a riske abin da zai a iya riska duk abin da za ka iya samu na lada to ka aikata shi domin abin da mutum zai je ya aikata shi a kwanakin hajjin nan a makka inda ya je kusa da haramin nan duk abin da aikata na alheri za a ninka masa kuma nan ne wuri kadai da idan mutum ya yi niyyar laifi ko bai aikata ba za a zubuta masa zunubi kun fahimci wannan nan can ai kuma manta hadisin mu na na arba'unan nawawiya cewa idan mutum hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha in mutum yayi himmatu yayi niyyar zai aikata wani mummunan aiki fa lam ya'malha sai bai aikata ba ma'ana ya fasa ba wai bai samu hali ba yawa ya fasa to Allah madauki zai rubuta masa lada to idan a maka ne a cikin hududin harami in mutum yayi niyyar ko bai aikata ba Allah zai rubuta masa alhaki wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min adabin alim haka Allah ya ce duk wanda ya nufi kun ga yurid ya ce irada yayi magana da yayi amfani da irada duk mutumin da ya nufin ya cuci wani yayi nufin yayi wani abu wanda ba daidai ba a wannan wurin to Allah madaukaki zai rubuta masa laifi kaga wato hakika hajjin mabrurin nan yana da yana da wahala musamman ga wanda ya je ga da wasu suke aikin haji yawwa a aikin hajjin fa wannan da ku ga amina lokacin da mutane suke cikin ihrami wasu ma a arfa suna cikin ihrami ba a rasa lokacin da zaka ga mata waɗanda ba hajjin suke ba musamman namu na afirka da suka zauna suka kidawo waɗannan sun je tallan abinci a lokacin zaka gansu suna bin maza suna neman su har kaji suna alfaharin wata ta ce bana hajji kaza ta bata tana faɗa wannan abin duk akwai shi tana alfahari ga yar uwarta ta bata wa wani haji kaza suna amfani da damar da suka samu mutane sun rabu da iyalin suna akwai mutane da ba su iya haƙuri da rabuwa da iyali to mutumin kuma ya je wannan gun da niyyar ibada sannan kuma ya aikata irin wannan abu duk ana samunsa ana aukawa allah dai maɗaukaki kuma yana karewa Mm. amma hatsari ne babba Mm. hatsari ne kuma mummuna da zai lalata wa mutum ba wai aikin hajjinsa ba rayuwarsa gaba ɗaya sai ta lalace ya rasa albarka a cikinta ka rasa inda za ka je ka yi lalata kamar da a ce misali irin eh, magana ce ta jahilai a ce sai sai inda allah yake Mm? ko ba haka ba ne din da dai ba hakan ba hakan muke nufi ba to amma mutum ya ta- ya rasa ya inda zai je ya abin da Allah madaukaki ya hana shi sai inda yake ya fi ko- ko ina alfarma kaga bai kamata ba Hmm. to Allah ya kyauta to shine sai yake cewa ah, ina ne yace min salatin ayyukan alheri nan ko sallah ne wa min aw siyamin ko azumi wa sadaqatin ko sadaqa wa tawafin da tawafi wa ihsanin qawliyin aw fi'liyin da kuma kyautatawa mutane sawa'un da baki ko kuma wato da aiki wallahi aikin haji da mutum ya san irin ladan da zai samu na ta- a- a taimakawa mutane kawai sai mutum ya samu kofar shiga aljanna mutanen da wani bai hajin ba ma amma irin yadda za a ga yana taimakawa haka kowane zai ɗauko babur ɗinsa yana yawo daga ya gaba ta ce ya taimaka a kai shi wannan in wani ba shi da abinci a ɗauko abinci a sayo a kawo kamar da yake baku labari wancan karin za a ga an yi motoci manya-manya za a yi a turo filin arfa filin musdalifa kawai ka je ka karɓa sabil mutanen mu suna ta gudu ana karɓa sabil shi mutum yana can yana neman ladansa hanyar ka taimaka mutum wanda ya bata din nan a mai da shi wanda ya rasa dan uwansa a nemo masa uh, kayansa ya bata a je a kai za ka ga kayan tsuntuwa ga sunan birjik wasu a lokacin suke sata kuma i duk akwai wannan to idan mutum ya gani ya dauka ya je a nemi masu shi duk wannan alheri ne da mutum zai samu Yawwa. Allah subhanahu ta'ala ya kyauta musamman marasa karfi wato mutane masu rauni irin tsofi din nan ka zauna ka ba wani ruwa ya sha ka rike shi ka rike masa hannu ka raka shi inda yan uwansa suke ka ga irin yadda wannan abin zai tasiri a zuciyarsa Mm, akwai mutanen da ba- akwai wani lokaci irin muna jifa wani mutumin muna tare da ina jin malam alhassan sa'id kun san shi tun da jikinsa ba na wasa ba ne to sai wani mutum da matarsa yan indiya ne firi-firi da su haka ba su da ƙarfi suka zo gun jifan nan aka take su sun kusa kaiwa ƙasa allah ya taimaka malam ya kama da mijin da matar ya ɗago su sama ya buɗa mutane haka hankali ya ba su dama suka yi haji mutumin da ya jiyo kamar ya masa sujada to waɗannan abubuwan suna faruwa don haka wuri ne na ka taimakawa mutum in ya shiga wani hali a kuma ka samu lada a kai allah swt ya ba wa masu niyyar alheri ladansu ya ce thumma amara ta'ala bi tazawwudi li hadha as-safar al-mubarak sannan allah madauki ya ba da umarni cewa to wannan tafiya fata mai albarka ai mata guzuri ma'ana mutum ya guzuri fa inna tazawwuda fihi al-istaghna'u 'anil makhluqin idan ko mutum ya yi guziri to za ka ga cewa ya wadatar da kansa daga je- daga a ce ya je yana roƙo domin ko idan mutum bai guziri isasshe ba to zai je yana neman a taimaka masa a taimaka masa wannan kuma za ka gan shi a gun mutane Eh, mutum ya je sai ga ya zo yana roƙon wallahi guzirinsa ne ya ƙare kaza da kaza wala Allah kuma ya ɓoye wani abu saboda ya tsara ba duk ana samun wannan abubuwa yawa musamman a wurinmu Hmm. Allah maɗaukaki ya kyauta sai ya ce walkafu an amwalihim da kuma kame hannun mutum daga dukiyar mutane su'alan ko wajen roƙo wasu tishirafan ko ƙwallafa rai kasa ko wani shi ba zai roƙa ba amma kuma yana ta kallo da ya je gitta ya dawo so yake a san da shi don a bashi amma ba zai roƙa ba wannan shine istishirafan yau kana gani ka ƙwallafa ranka Hmm. آه، وفي الاكت- آه، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين كما إذا متن يوي تغزري تو أكوي أمباني غريشي أكوي كما تيمكو غوسو ذاك شيغا حالين دا ذاك حدي دا وني وندا غزرين سا ينكي سيكا تيمكا مسا أنا سامن wasu akwai wani kwamiti da na sani wasu sun taɓa yi 'yan saudiya ne suka kwamiti suka tara kuɗi mai yawa aikinsu kawai shine a sanar da mutane duk wanda ko aka yi masa sane aka yanke masa kuɗi ko kuɗinsa dai suka faɗi ko makamancin wannan guzurinsa gaba ɗaya babu a zo da shi da shaidu su kuma za su ba shi kuɗi da zai ƙarasa aikin hajji da shi haka kawai suka yi wannan ƙungiyar don irin wannan taimako ɗin su kuma zaka zaka ga dai wato mutum in ya shiga irin wannan yi- wannan yanayi zai koyi abubuwa da yawa a rayuwarsa na yadda zai taimaka mutane ayyukan alheri kofofinsa a, da kuma ƙarin wayewa sai ce wa ziyadatu qurbatin li rabbil alamin akwai kuma ƙarin wato kusanci ga ubangiji wa hadha zadu alladhi al muradu minhu iqamatul binya wannan guzirin wanda abin da ake nufi dama da shi abin nan iqamatul binya ya zama dai mutum yana nan da lafiyarsa shine ma'ana iqamatul binya a tsaye da jikinka dai ya zama kalau ma'ana ka samu abin da zaka ci kar a ce ka ga labaita ka faɗi kana aikin haji ba wai ana nufin ka tara dukiya mai yawa ba ka samu abin da daga tafiyarka har dawowarka ya ishe ka ka ci abinci Mm. wannan abin shi ake nufi sai sai shine bulghatun shine ka sami wato abin da zai ishe ka shine bulgha Mm. wa mata'un da kuma kayan da za ka yi amfani da su to sai ce wa amma zadul haƙiƙi wannan abin da aka faɗa guzurin duniya kenan amma guzuri na haƙiƙa almustamirru naf'uhu wanda amfaninsa zai doge li sahibihi ga mai shi fi duniyahu wa ukhrahu du- a cikin duniyan nan da lahira fa huwa zadu taqwa shine wato guzuri na taqwa allazi huwa zadun ila daril qarar kuma abin nan ah, guzuri ne har zuwa gidan tabbata wato lahira wa huwa almusilu li akmali ladhatin shine guzurin da zai kai mutum zuwa ga jin daɗi wato mafi kamala shine na aljanna wa ajalli na'imin da'imin abadan da kuma wato ah, ni'ima wadda take mafi girma wadda take dawwamammiya har abada wa man taraka hadha zada duk mutumin da ya bar wannan guzurin bai dauka ya tafi da shi ba guzurin tsoron Allah ya tafi don ya sata ya tafi ba ikhlasi don a ce masa alhaji ya tafi don ya nemi mata ya tafi don ya bata tsakanin wani da wani ya tafi don duk wani sharri dai da zai kawo a zuciyarsa kaga bai tafi da tsoron Allah ba kenan ko sai ya ce fa huwa almunqati'u bihi alladhi huwa urdatu likulli sharri shine wanda aka yanke da shi ma'ana ba ruwan Allah da shi kuma ya gitta kansa ga duk wani sharri zai iya samunsa saboda me bai guzu- bai yi guzuri da tsoron Allah ba ya ce wa mamnu'un min alwusuli ila daril muttaqin kuma shi an hana shi ya kai ga gidan masu tsoron Allah wato aljanna sai malam ya ce fa hadha madhul littaqwa wannan yabo ne sosai ga shi kansa tsoron Allah Allah ba mu tsoron Allah thumma amara biha ulil albab sannan Allah madauki sai ya roki ah, sai ya umarci a ma'abuta hankali su masu ji tsoron Allah ya maimaita ce wattaqun ku ji tsoro na ya ulil albab ya ku ma'abuta hankali ai ya ahlal uqulir razina ya ku masu kakkarfan wato hankali arrazin daga cikin mutane shine mutumin da yake alwaquru alhalimu as-saburu mutumin da yake mai nutsuwa mai haƙuri ba dan hayaniya ba shine razin mutum irin kana ganin sa kaga mutum mai mutunci baya hayaniya baya hargowa ba ko ina wasa da wasanni ba to ni shi ake nufi da mutum razin to mutum kuma sannan asalin amma kalmar a larabce ma'anar razana shine athiqal nauyi don haka ita ake nufi anan ma'ana ahlul uqul athqila mutanen da suke hankalinsu mai karfi ne mai nauyi ka san hankali iri iri ne yawwa to Allah ya ba mu hankali mai hankali kuma mai karfi ittaqu rabbakum sai Allah ya ce musu ku ji tsoron ubangijinku allazi taqwahu wanda tsoronsa a'zamu ma ta'muru bihi al-uqulu shine mafi girman abin da duk wani hankali na duniya zai bada umarni a aikata ma'ana in dai hankali ma'ana in dai mutum ya ji tsoron Allah to tsoron Allah nan shine mafi girman abin da hankali ma na umartar a yi shi ballantana shari'a shine abin da yake nufi wa tarkuha barin taqwa kuwa dalilun alal jahli dalili ne na jahilci da wauta wa fasadin ra'ayi da kuma bacin ra'ayi nan ra'ayi mai ake nufi da shi ra'ayi nan shi ma ana nufin hankali yawwa ya zama cewa mutum ba ana cewa mutum sahibu ra'ayin mutum mai hankali irin nasa kasa a cikin mutane akwai mutumin da yake wawa ko dolo dolo wanda komai sai dai wani ya tsara masa shi ba shi da tsarin tunani irin nasa duk lokacin da wani ya ce karkai kaza to ba zai ba ko da ya san daidai ne mun fahimci abin to wannan sunansa dolo amma mutum in ya zama kishiyar haka yana da tunani irin nasa ya san abin da ke daidai kuma zai faɗi ra'ayinsa inda ya kamata yana da tunani mai kyau to wannan shi ake ce masahibu ra'ayi mun gane to shi ake nufi a ba wai kawai ra'ayi ko wani iri ba Hmm. to Allah ya samu dace sai mu haƙura nan insha Allahu a Allah kai mu gobe sai mu tashi kan laisa alaikum junahun mu ji harkar neman kasuwanci ta hanyar haji ya halatta ko bai halatta ba da kuma wasu abubuwa da fa'idoji da mutum zai samu la'alla aikin hajin nan ban sani ba za mu kare shi kafin za mu kare insha Allah ko kafin darussan gaba ɗaya su tsaya Mm. za mu iya kaiwa ya sa'alunanka sai gwargwadon dai inda muka kai insha Allah babban abu shine Allah sa mana albarka cikin abin da muka karanta ya ba mu ikon aiki da shi na Mm. na ya tunanin kamar eh a cikin harami ba tsawafi kawai ba ariyar harami Mm. na'am na'am ba maganar dawafi bane ariyar haramin ne gaba daya in mutum yayi niyyar mummunan abu to zai samu zunubi shine ba iya maganar a dawafi banda sa'ayi ba duka eh duka Hmm. na'am
misali kamar irin maganganu da ko kuma fannoni da kuma da suke eh sallah da dangane da me mutumin da bai san ba da sallah ba eh da shirin sallah hmm da bai san wani da su na'am abin da ya raba da wai samu ƙarfi
na'am ya wannan Mm, to la'alla abin da yake nufi ba wai a zahirin lafazin yake nufi ba tsoratarwa ce akwai mai eh, kawa'idi ya faɗi wasu maganganu irin wannan ko yauwa amma la'alla abin da ake nufi don su waɗannan sanin farillan sallah guda kaza ne farillan alwala guda kaza ne kowa ya haddace su ba shine wajibin ba ba hadda cewa misali in an zo an tambaye ka farillan sallah guda bakwai ne ai farillan alwala ka ce guda bakwai ne na daya niyya na biyu wanke fuska sai ka lissafa har karshe a ce in baka haddace wannan ba duk ibadar ka saban Allah kake ba wannan ba daidai bane ba haka ake nufi amma ya zama mutum ya san abin da yake yi yauwa ya san abu kaza farilla ne ko da idan aka ce ya kawo su a lissafi ba zai iya kawo ba amma in ya tashi a aikace ya san me yake yi wannan shi yake nufi yauwa amma duk da haka akwai tsanantawa mai karfi a ce idan bai san hakan ba sallarsa ta ɓaci saboda an samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da dama da sai sun yi sai su zo su tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku gyara bai kuma ce aikin na baya ko ya lalace ko makamancin wannan ko a ce mutum kai aikinsa sunansa sabo ba bai taba faɗin haka ba kaga almusi'u salatahu da yazo gun annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yazo yayi sallama annabi ya salla- ya amsa masa sallama sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko yace ka koma kai sallah domin ko kai ba kai sallah ba kaga bai ce masa kayi saban Allah ba kawai sallar dai bace ba yau ga yadda zaka yi ka sake yau da haka ba wai ba daidai bane dai a takaice magana yau Allah ya samu dace na'am wannan kamar karatun da muka yi baya na zancen kisa Mm.
tsakanin mutane ko na kuskure ko na'am
a ce an kai mutum kotu misali a nan Najeriya ce na'am a Najeriya ce akwai matsaloli misali abin da ya shafi penal court ko wani abu Mm.
na ce akwai maganar sirriyar na'am cewar duk wani shari'a wadda in ba shari'a da mutum ya riga ya tsara wa kansa ba Mm.
to an sa ta a category na customary Mm.
law ko kamar ya tsara wa kansa ba
kamar kamar tsarin shari'a haka mutum ya tsara wa kansa me ma'ana ya tsara wa kansa kamar kai yanzu ka tsara wa kanka ta yaya yau a a ijtima'iyya haka Mm.
mu mu zauna mu tsara kan mutum oho kafin na'am zai shi gudanar da Mm.
rayuwa.
na'am to duk wani tsari Mm.
idan ba wannan wanda kai wa kanka ba Mm.
shi din ba za a yi amfani da shi customary za a ɗauke shi Eh, to customary an shi ma jama'a ne suka tsara akwai hadari ko to ayi to aje mana ita mu yi mu yi gobe insha Allah da ka rubuta ta ma Allah ya sani